بسم الله الرحمن الرحيم babu rajulun imami babu mutumin da yake yayi koyi da liman
wa atamalla bil mamumi in ya so sauran mutane kuma a ce su koyi da shi mamun
wa yunkaru anin nabi sallallahu alaihi wasallama an ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am idan mudi manzon Allah yake ku yi koyi da ni wal yatamma nasu na'am wa atamma bikum ba'dakum walli atamma bikum man ba'dakum in ya so ku kuma waɗanda suke bayan ku su yi koyi da ku
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Aisha ta ce لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nauyi halin rashin lafiya جاء بلال sai Bilal ya zo mai kiran sallah يؤذنه بالصلاة don ya sanar da manzon Allah da cewa lokacin sallah yayi فقال sai manzon Allah ya ce مروا أبا بكر umarci Abubakar ya wa mutane sallah فقلت يا رسول الله Aisha ta ce sai ta ce ya Rasulullahi إن أبا بكر hakika Abubakar رجل أسيب mutum ne mai yawan damuwa mai yawan bakin ciki فإنه متى ما يكون مقامك shi duk sanda ya tsaya matsayinka in dai zai tsaya matsayinka لا يسمع الناس ba zai iya ji da mutane ba mutane ba za su me yake faɗa ba saboda yana cikin damuwa cewa ga shi rashin lafiya ta same ka ka kasa wata samu zuwa wajen da ake sallah ba
لو أمرت أمرا da ka umarci umar da ya fi dacewa
فقال sai manzon Allah ya ce مروا أبا بكر يصلي ku umarci Ababakar yi wa mutane sallah فقلت لحفصة Aisha ta ce sai nake da Hafsatu قولي له kike da manzo sallallahu alaihi wasallama إن أبا بكر hakika abubakar mutum ne mai yawan damuwa وإنه shi متى duk sanda ya tsaya matsayinka لا يسمع ba zai الناس bar mutane su je karatun nasa ba zai iya daga murya ba balle har mutane su je karatunsa ولو أمرت أمرا ai da ka umarci umar wa mutane sallah da yafi قال manzo Allah alaihi salatu wassalam yace inna kunna la'antun na ku mata ku ne abokan tafiyar annabi Yusuf ku ne irin wancan mata da zamanin annabi Yusuf to koyaushe ma haka mata muru ruwa ababakar ba bakare umarci ababakar na an yi salliyar bin nafi wa mutane sallah
falon ba da kalafin salati yayin da manzo a sayyidina abubakar ya fara sallah da mutane waje da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nafsi sifatan manzo Allah ya ji sauki a cikin jikinsa faqama yuhada baina rajulaini ya tashi yana jan jiki tsakanin mutum biyu wa rajulahu yahuddani fil ardi alhali kafafunsa suna jan ƙasa hatta da kalal masjid har ya shiga masallaci falan ma sami'a abubakar hissatan yayin da sayyidina ya ji motsin tawowar manzo sallallahu alaihi wasallama zahaba abubakar ya ta'akkaru sai sayyidina bakar ya tafi zai ja da baya aw ma ilayhi rasulullahi Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallama wasallam ya masa nuni da rasulullahi sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallama wasallam ya zo hatta jalasa an yasara bi ai ya zauna daga hagun a sayyidina Abi Bakar sanya Abi Bakar daga dama da shi كان أبو بكر يصلي قائما sai na Bakar ya zama yana sallah shi a tsaye وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائدا manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam yana sallah a zaune يقتدي أبو بكر بصلاة رسول sai na الله Bakar صلى yana sal- الله عليه وسلم yana koyi da sallar manzo sallallahu alaihi wasallama والناس مؤتدون بصلاة أبي بكر sauran mutane kuma suna koyi da sallar sayyidina Abi Bakar مم. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس wannan babi ne idan a cikin sallah sai liman ya ringa kokonta raka'a nawa ya ko yaye ya yi koma ya riko da abin da mutane da suke tare da shi suka faɗa masa
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من cewa Allah sallallahu السجود alaihi wasallam ya yi sallama daga raka'a biyu wa qala lahu zul yadaini sai zule daini ya ce da shi a qasratis salatu an rage sallan ne am nasita ya rasulullahi ko ko kamance ne ya rasulallahi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a sadaka zul yadaini zule daini magana da ya faɗa gaskiya ce fa qala an-nasu na'am mutane suka ce kwarai maganar da zule daini ya faɗa gaskiya ce fa qama rasulullahi mazala sallallahu sallallahu alaihi alaihi wa sallama wasallam ya tashi fa sallafnataini ya salla salla raka'a biyu daban bayan wannan raka'a biyun da ya fara thumma sallama sannan ya sallama thumma kabbara sannan bayan ya sallama ya sake kabbara fa ya sajada sujada rafkanuwa da sujada nan da ya ta rafkanuwa kamar shigen sujada da yake a sallah aw adawala ko ko ma ta fi ta sallar tsawon kaɗan
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال Ah, ima- ah, abu hurara ya ce صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar raka'a biyu فقيل صليت ركعتين sai aka ce da shi "Ah, ya rasulullah kai sallah raka'a biyu فصلى ركعتين sai ya tashi ya kawo wata raka'a biyu ثم سلم sannan ya sallama ثم سجد sannan ya سجدتين sujada sujada biyu
باب إذا بكى الإمام في الصلاة babu me hukunci idan liman a cikin sallah tsoron Allah ya kama shi har ya fashe da kuka وقال عبد الله بن الشداد in Abdullah Shaddadin yace سمعت نسيج عمر ina jin wanda man a sayyidina Umar yake kuka yana sallah وأنا في آخر الصفوف alhali ina karshen sahu ma sahu da karshe shi yana daga gaba amma tare da haka ina jin kukansa
نعم يقرأ yana karanta shi yana karatu إنما أشكو بثي وهزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Aisha قال ta في karbo رجل ya cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a halin rashin lafiyarsa مروا أبا بكر يصلي بالناس kuma na Abubakar yawa mutane sallah قالت عائشة Aisha sai ta ce قلت sai na ce إن أبا بكر ai Ababakar إذا قام مقامك في مقامك idan ya tsaya inda kake tsayawa لم يسمع الناس mutane ba za su iya jin karatunsa ba dan da zama yana cikin damuwa yana kuka ومر أمرا kawai sayyidina Umar فليصلي a yi sallah yi mutane sallah فقال sai maza Allah alaihi salatu wassalam ya ce مروا أبا na بكر faɗa muku ku umarci ababakar فليصلي yi mutane للناس sallah فقال عائشة Aisha ta عائشة ce da Hafsatu قولي له ki ce da shi ki faɗa masa mana إن أبا بكر hakika ababakar إذا قام في idan ya tsaya a مقامك matsayinka لن يسمع الناس ba zai iya ji da mutane ba من البكاء saboda kuka أمر أمرا umarci sayyidina Umar فليصلي للناس yau mutane sallah فعل الحفصة Hafsatu ta faɗa manzo haka فقال رسول الله صلى الله manzo Allah عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce da ita ما ki bar wannan magana bar wannan magana إن كنا لأنتن hakika ko mata ko yaushe ku ne abokan maganar annabi مروا أبا na بكر faɗa ku umarci ababakar فليصلي للناس ya mutane sallah
قال الحفصة abu da عائشة aisha ما كنت ليصيب منك خيرا da mun na san ba zai kora a kan abin da zai fidda ni ba na san na ba zai kora a kan abin da zai fidda ni ba
باب تسوية الصفوف عند الإقامة za mu je mu وبعدها kawo yayin da aka yi ikama ko ba an gama ikama kafin a fara sallah a fara tsayawa a je da ita sallah.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شوبة قال أخبرني عمرو بن عمرة قال سمعت سالم بن عبد الجعدي قال سمعت النعمان بن بشير يقول na tuna malamin bashirin yana cewa قال النبي صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce لتسون الصفوف wallahi ko dai ku tsaya ku ne ta sauku قال يخالفن الله بين ko وجوهكم horon ku ne abukan da tsamani tsakanin sabu abin da ka fuskanta wannan ya ce ga yadda za a yi wannan ya ce a'a ba haka za a yi ba wannan ya ce a yi nan wannan ya ce a'a ba nan za a yi ba wanda wannan abin da yake dawa ke nan shirme ne ta sauro a sallah
حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Amazala sallallahu alaihi wasallam ya ce, أقيموا الصفوف ku daidaita sauransu.
فإني أراكم خلف ظهري Ni ina ganin ku ta bayana, kamar yadda nake ganin ku ta gaba. Eh, Kana min kalfi yaran nasa, fal halku da daini ka annahu tilkahu. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ganin mutane daga baya ma. Eh, Ta baya ma ganin mutane yake. Shi Yasa shi da gaban da baya duk ɗaya ne.
Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam.
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف Babu liman ya fuskanci mutane lokacin da ake daidaita sauro.
حدثنا عمرو بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زاهدة بن قدامة قال حدثنا عبيد الطويل قال حدثنا أنس قال Anas ibn Malik yace قيمة الصلاة an yi kama sallah فأقبل علينا sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskanto mu da fuskarsa وقال yace da mu أقيموا ku صفوفكم tsaya ku daidaita sauranku ku وتراصوا damfara da juna فإني أراكم من وراء ظهري domin ni ina ganin ku ta baya
باب الصف الأول babin sanhu na farko حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال a abu huraira yace قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace الشهداء wanda za a rubuta musu cewa sun yi shahada الغريب wanda yake ya zulmiya a ruwa wanda ruwa ya ta hayya mutu a ruwa wannan za a rubuta masa ya yi shahada والمبعون sai wanda ya mutu da ciwon ciki kamar gudawa da abin da ya kama da haka والمدعون sai wanda ya mutu lokacin da ake cikin annoba kamar ya mutu da sankarau ko kwalara ko abin da ya kama da haka والهدم sai kuma wanda gini ya faɗo masa ya mutu
وقال manzo Allah ya ce ولو يعلمون ما في التهجير da mutane sun san abin da ke cikin ɗaukan garje zuwa sallah a tafi sallah da wuri لسبقوا da sun yi rigaye zuwa yin haka ba wanda zai yarda a ce wani ya riga shi zuwa wannan sallah
ولو يعلمون ما في الأتمة والسبه da jama'a sun san farnar da take cikin halartar sallar da isha da sallar asuba a cikin jama'a لا أتوهما da sun je wajen sallar asubar nan ko sallar isha ولو هبوا ko da da jan gindi ne.
ولو يعلمون ما في السبب المقدم da sun san farla da ke cikin sahu na farko لسهموا da ba wanda zai yadda a ce shi ba da shi za a yi sahun farkon ba sai dai a yi ƙuri'a
باب إقامة الصف babu daidaita sahu cewa daidaita sahu yana daga cikin sallah
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال inda zala sallallahu alaihi wasallam ya ce انما جعل wannan isnadin shi ne isnadin da ya fi kowanne inganci a isnadin mutan yamma. Wa ma rawa Muhammad an kammani an abi hurairatin a sahu liliya ban. Ya a wato, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna na ma انما جعل الامام ليكمل dan a rinka koyi da shi.
فلا تختلفوا عليه Shi yasa ba daidai ne ba ga yadda ya fi ko ku ce ga yadda ba. Yadda shi ya yi ku kuma ku
فاذا ركع idan ya rukuru har فاركعوا rukuru ku rukuru.
واذا قال سمع الله لمن Kun yake da sanar da حمده wani mai da huru قولوا ربنا ولك ce الحمد ala lakal hamd daga nan ne malakawa su fahimci ashe shi ne ɗin ba ni ke na bana lakal hamd ba sai dai mahammad faɗa haka amma su suka a ko wasu hadisan da yawa da suka tabbata da cewa mahammai ma suna ce am liman ma na cewa bana lakal hamd
واذا سجد liman yana yin sujjada ku kuma ku sujjada واذا صلى جالسا idan ya sallah a zaune فصلوا جلوسا Sauki رحمه sallah الله a zaune gaba ɗayan ku wanda an ce an yi nasinsa wanda yake ya gabata a baya.
واقيموا الصف في الصلاه Ku daidaita sauku a cikin sallah.
فإن إقامة Dan السبت hakika daidaita sauku من حسن yana الصلاة daga kyan sallah.
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن قد- عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ya karo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah yana cewa iya su buhari نعم tsakanin buhari da manzo a hadisin mutum hudu نعم daga abu walidi sai shugaba sai ka tada sai a مم.
to سووا ko صفوفكم ne da tasawo ko فان تسويه الصفوف hakika sai ne tasawo من اقامه الصلاه yana daga daidaita sallah in ba daidaita sahu ba to an yi ɓanna a sallah مم. باب اسم من لم يتم الصفوف yadda bayan ya wato ta tsaya sallah ba ta hudu daidai ba to sallah duk ta ɓaci sai da ta mamuman da shi kansa limamu don haƙƙinsa ne ya tabbatar sauyin ya yi daidai kafin ya fara sallah ya ba su bayan ya wato kowa matsawa a in ce daidai sauyin ai wajibi ne farilla ne مم.
babu irin wani mutum masu kufa babu wani wanda bai daidaita sauro ba مم. حدثنا وهب بن عسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا ناصر بن عبد السائي بن عبيد الدائي عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك انه قدم المدينه sai anas ya zo madina daga basra وقيل له aka ce da shi ما انكرت منا eh, mun zo منذ يوم منذ يوم اهيت رسول الله صلى الله عليه وسلم a zuwan nan naka anas wani abu ka ga muna yi ba daidai ba in ka kasanta da zaman da kai da manzo sallallahu alaihi wasallam mu a yanzu wani abu ne ka ga muna yi ba daidai ba inda kai ka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam قال sai anas ya ce ما انكرت شيئا a ba abin da zan ce kuna yi ba daidai ba الا انكم لا تقيمون الصفوف bayan daidai ba fa sa ku daidai ba fa sa wa ku daidai
وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا انس بن مالك على المدينه ana بهذا kuma ya zo waje da gare mu ya hada da wanda lafazin da ya gabata
باب ازاق المنكب بالمنكب da wannan zai ya karfafa cewa shi shehu da tsari ya ji daga Arab.
نعم ya ji daga Arab. dan a wancan ruwaya ta farko wato ba mai faɗi cewa kadima alaina ba نعم cewa ai kadimar madinata Na'am.
kadimar madinata نعم wannan ko kadima alaina Na'am.
shi kenan نعم ya sa Buhari ya kawo wannan musaba مم.
to باب ازاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في السفي babin cewa a ɗanfara kafaɗa da kafaɗa da kafaɗa da ƙafa da ƙafa a sau
وقال النعمان بن بشير wannan shi ne yake رأيت الرجل منا يلزم كعب كعبه بكعب صاحبه ya ga mutum a cikin mu yana ɗanfara ƙafarsa da ƙafa abokinsa abokin tsayuwarsa
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Allah ya ce اقيموا ku صفوفكم daidaita sahunku فاني اراكم من وراء hakika ne ina بعيد.
ganin ku ta baya ba وكان احدنا يملك منكبه بمنكب صاحبه Yawan ya kasance ka ɗanfara kafaɗarsa da kafaɗar abokin tsayuwarsa a sallah.
وقدمه بقدمه Ya ya ɗanfara ƙafarsa da ƙafarsa.
باب اذا قام الرجل عن يسار الامام Babin cewa idan liman ya tsaya, idan mutum ya tsaya a hagu da liman وهو لو الامام خلفه في sai اليمين sai liman ya juyo da shi ta baya ya dawo da shi bangaren dama تمت صلاته zundarar shi wanda aka juyo din ta cika ba za a ce wannan juyo da shi da aka yi daga dama daga hagu ya koma dama sallar su ta baya.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داوود عن عمرو بن بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ya kawo daga bayan abbasin allah ya kare da a gare su kala annan abbasin ya ce صليت مع النبي na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة a wata dare وكنت عن يساره ya tsaya daga hagu da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kaina من ورائي daga baya فجعلني عن ya يمينه juyo da ni ya mai da ni daga dama da shi فصلى ya zama ya sallah ورقد ya yi bacci فجاءه المؤذن sai mai kiran sallah ya zo ya sanar da shi وقام sai وصلى mu zalla ta shi sallar isha ba tare da sa shi a gaba ba inda ya namu wa la ya namu babu babun almar'atu wa da tukun safa babu mace ko da ita kadai ce sai ta tsaya a sahu ba ta ce ta shiga cikin sahun maza ba
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن إب- عن انس بن مالك قال Eh, yace صليت على وجهي في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه Hajji sai ce وسلم da ni da wani maraya da ke gidanmu mun yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi alhali uwata ام سليمين ummu sulaimi wani Fana.
fana bayan wato ita ummu sulaimi in ji lafiyar adam an yi sabani a game da ainihin hakikanin sunan ba sabani a game da alkunyarta Na.
yasa yana nau'in wanda ba a saba ba a cikin alkunyar amma an saba a hakikanin sunan don wasu sun ce su halatta dai sunanta wasu suka ce rumayensa su wasu suka ce rumayensa eh wasu suka ce rumayensa da wancan rumayensa su da nini da ya da ca da takuri wannan kuma rumayensa da sadin da alif da alhamza a gaban alif ya sa misalin ta a wannan babu kamar sai na abu hurairah sai na abu hurairah an gama akan sunansa cewa abu am alfinyarsa alfinyarsa abu hurairah na'am amma game da sunansa an samu da suka wajen guda talatin ko da ne wanda ya fi shura shi ne cewa sunansa na hakika abdurrahmani sunan kuma mahaifinsa bahar abdurrahmani da bahar to babu maimaratul masjid wal imami babu damar masallaci da damar liman
حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشافعي عن ابن عباس قال abdullahi abbasin yake قمت ليلة أصلي على أن يسار النبي صلى الله na عليه ga abu وسلم da ne na sallah daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam فأخذ da Allah ya kama hannuna أو بأرض ko ya kama dutse na حتى أقامني har عن sai da ya يمينه ke da ni daga dama da shi وقال بيده من ورائي ya nuna abun daga baya wato cewa daga baya juyo da ni
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط babu me gudun sallah idan tsakanin neman da mamumansa aka sami wata katanga أو سترة ko wata sutura وقال wannan sallah ta ce الله ko yin su da yawan limamin ya yi ko bai ba malikawa su ce ai bai ba bai bai ba bai tutu ba نعم ko yin za su yayi eh yayi Mm.
Ah, amma ah, wato wajen shafi'awa ko wajen wasu malaman da magana haka suka ce idan dai bangon a masallaci ne masallacin ne aka yi bango haka نعم sai zama wasu wasu amma suna nan bayan bangon liman yana nan bangaren da wasu da na daga bangon to wannan ya inganta Mm.
a in suna ji Mm.
amma a ce liman yana masallaci su suna gidajensu a bango ya shiga tsakaninsu da masallacin wannan suka ce ba daidai ba ne Eh, amma wajen malikawa su ta aikin nisa inda za a iya sanin sannan liman a yi koyi da shi sai dai in ya zama nisan wanda yake ya haɗa da bambanci a lokaci wannan ba a yi koyi ba wannan ba a yi koyi ba To, وقال الحسن akan basari ce لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر ba laifi kai sallah alhali tsakaninka da limamin da kake koyi da shi akwai korama
وقال أبو مجلس abu da zuwa ya ce يأتم بالإمام wato a sunansa lahiku نعم lahiku ɗan humayu a ɗan sa'iru mutumin basara ne yawan fati hijira ta ɗari daidai ko ta ɗari da ɗaya Ah, wato yana cikin tabi'ai نعم yace ya tabu bil imani نعم mai sallah ya iya koyi da liman وإن كان بينهما طريق ko da a ce hanya ta shiga tsakaninsu أو جدار ko da akwai bango tsakaninsu إذا سمعت كبير الإمام matuƙar da zai ji kabbara liman
حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة أن يحيى بن سعيد الأنصاري مم.
عن عمرة عن عائشة قالت Mm.
كان رسول عائشة الله بنت- صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل manzo Allah ya kasance yana yin sallah da daddare في a هجرته rumfarsa وجدار الهجرة alhali bangon rumfar gajere ne فرأى الناس شاف النبي صلى الله عليه وسلم Allah suka ga jikin manzo sallah da sallah yana sallah فقام أناس يصلون sai wasu بصلاته da tashi suna koyi da sallar manzo sallallahu alaihi wasallam فأصبحوا gari ya waye وتحدثوا بذلك aka ringa ba da labari abin da ya aku da daddare cewa a ni da manzo yana sallah ko da dai ba sa ganin sa gaba ɗaya amma suna jin sa suka sa suka tsaya sai koyi da shi
a kama lailatul saniyati manzo Allah ya tsaya al-lailatul saniyata ko eh, ko lailatul saniyata dare na biyu na a kama ma'ahu ko munafiqun suna da suka sake tsayawa tare da su yusalluna bi salatihi suna yin sallah da sallarsa sana'u zalika lailataini suka haka wato har sau biyu Au dare salatu.
eh, dare biyu ko dare uku hatta idza kana ba'da zalika har yayin da ya kasance bayan wannan dare biyu ko dare uku jalasa rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne zaman sa lam yakhruj yake fitowa gurin da suka saba ganin sa balle ko su ga alamar ta sa balle har su ce za su koyi shi falamma asbaha yayin da gari ya waye zakara zalika na- zalika an-nas mutane suka ringa magana kan haka cewa a je an ta da ana musamman za ka fito a yi sallah a yi koyi da kai
faqala sai manzo Allah ya ce inni khashitu an tukutaba alaykum salatul layl abin da ya sa ni ke fitowa ina jin tsoro ne ka a rubuta muku sallar dare ta zama farilla a kau kar ta koma farilla a kau
babu salatul layl babu sallar dare حدثنا ابراهيم بن المنذري قال حدثنا ابن ابي كديك قال حدثنا ابن ابي ذئب اما قبره عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ya karɓo daga Aisha Allah ƙara da a gare ta ان النبي صلى cewa الله Annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama كان له حسن yana da wata tabarma yana shi tabarma nan da rana فاعتذره بالليل da daddare sai ya mai da shi kamar kariya ya ya daga shi a mai da shi kamar kariya haka
فصار اليه ناس mutane cewa sun ka taru wajensa فصلوا وراءه fasallu suka ringa yin sallah bayansa
حدثنا ابن علاء بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النبري عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه cewa وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اتخذ هجرة ya riki wata rinta قال yace حسبت أنه قال من حسير yace ina da san wato rumfar ta tabarma ce tabarma ce aka kewaya ta haka في رمضان a watan ramadan فصلى فيها لياليا ya yi sallah a wannan wajen da ya kewaye darare فصلى بصلاته ناس من yana أصحابه sahabi yana sallah suka zo suka ringa koyi da shi suka yi sallah a sallarsa yin asabi daga cikin sahabansa
فلما علم بهم ya da wanda Allah ya gane cewa mutanen da suna zuwa su koyi da shi جعل يقعد sai ya zama yana zamansa فخرج إليهم ya fito gare su فقال ya ce da su kar arabtu allazi ra'aytu min saniyikum na san abin da na gani daga aikin ku da san kuna kokari ku koyi da ni kuna kokarin zuwa da ayyuka na alheri fasallu ayyuha an-nasu fi biyutikum amma kuma ya kai muku kyau ku rinka yin sallah a gidajen ku ya ku mutane sallah ne ba ta farilla ba ne to a gida ta ce sai ko wanda yake an shar'anta masa jami'i kamar sallar idi ko kusu ko istiskari
fa inna fadala as-salati wa la yumari tazati in
illa al-makatubata ba sallah wanda take ta farilla ba
قال أصفاني حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضري عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم an daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi da ya kamata ne ya kawo masa mutaba نعم باب إجابة كبير وافتتاح الصلاة babu wanda sai ya kabbara da buɗe sallah
حدثنا أبو اليماني قال kabbara harama farilla ce a sallah
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا wanda da aka ce kabbara farilla ce kenan duk wani nau'i na ambato ba zai wadata ba نعم a maimakon sa kamar yadda subhanallahi ko ce alhamdulillah a ba zai wadatar ba Allahu akbar din nan ce ta ayyana نعم shi yasa malakawa suke cewa wa inna ma ya ta'ayyanu Allahu akbar Allahu akbar ita ta ayyana a wajen kabbarar sallah wajen buɗe sallah ke faɗa cewa da sharuɗa kuwa eh da sharuɗa wato ya zama a tsaye ya zama yana da tsarki ya zama ya fuskanci alƙibla ya zama sai da ya fara cewa awa Allah sannan ya ce akbar kada ya sa wa kafin ya ce Allahu ba ya ce wallahu akbar ba haka nan ya ce Allahu sai ya ce wa akbar haka nan kai ya ja madda alifin Allahu kai ce Allahu ya zama istikari haka nan kuma lahu din ne masa madda madda ta dabi'a haka da alhamza akbaru kai ya ja kai ya ƙara alifi bayan bar akbaru sannan kuma idan ma'a shigar wakacin farilla in sallah ta farilla ce zai mata kabbara dole ba ya yi kabbara ba sai wakacin sallar ya shigo da a ce zai wa matsalar azahar kabbara sanda ya kabbara nan wakacin azahar din ne ba amma yana gama kabbara kuma sai wakacin azahar din ne to dai wannan kabbara ta sa wata inganta dan ko wajibi ya zama an yi ta a cikin wakaci sannan na sha ɗaya shi ne cewa zama ta jinkirta daga kabbalar liman a haƙƙin mamu haka mamalai suke faɗa inda wa inna ma ya ta'ayyanu Allahu akbar inda ya fi san ke cewa wa inna ma ya ta'ayyanu Allahu akbar to
na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki na'am am ya hau doki ya hau doki an ce wannan hawa dokin a watan zulhijja ne a shekara ta biyar daga hijira ya je wani jeji wani waje tunkuki inda itatuwa suke da yawa
wajen shashu kuma aimanu sai zamo an masa miki an masa rauni a bangaren jikinsa na dama ala anas Anas, radiyallahu Allah ya anhu kara da a gare shi yace fasalla lana yawma idhin salatan min ba as-salawat za Allah sai mana sallah a wannan ranar wata sallah daga cikin salloli wa huwa qa'idun alhali yana daga zaune fasallaina wara'ahu mu kuma mu ma sai muka sallah bayan sa a zaunen thumma qala sannan manzo Allah ya ce da mu lamma sallama yayin da ya sallama lamma qila al-imamu lil dahi dai an sanya liman dan ai koyi da shi fa idza salla qa'iman idan ya salla a tsaye fasallu qiyaman to kuma fi salla a tsaye wa idza raka'a idan ya ruku'u to farka'u kuma fi ruku'u wa idza rafa'a idan ya daga farfa'u kuma ku daga wa idza sajada idan ya sujada to kuma ku sujada wa idza qala sami Allahu in yadda sami Allah liman hamidahu qulu rabbana wa ku lakal ce rabbana wa lakal hamd
لا وتيوتي قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال Anas ibn Malik ya ce خر sai ma dai wannan yana cikin ruba'iyatul Buhari yana cikin ruba'iyatul Buhari ya rawaito hadisin daga malamin nan nasa babba kuce mutum sa'idi نعم wanda da yawa daga masu littattafan shi da duk sun karɓa daga gare shi wanda mutum sai ne an haife shi jira ta ɗari da hamsin yau fati ɗari biyu da arba'in ya shi yasa ya ya rayu shekaru casa'in a duniya ya rayu shekaru casa'in a duniya to
انه قال cewa ya ce خر رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم hado daga doki فدهش aka yi masa rauni ko aka yi masa miki فصلى لنا قاعدا ya yi sallah gare mu alhali yana zaune صلينا معه قعودا mu ma sai muka yi sallah ba tare da shi a zaunen ثم انصرف sannan ya sallama فقال ya ce da mu انما الامام shi liman او انما جعل imamu الامام an sanya liman ne dan a yi koyi da shi فاذا كبر idan da mai Allah akbar ko kuma ce Allah akbar.
واذا ركع فركع idan ya ruku to kuma ku ruku واذا رفع idan ya daga daga فرفع ruku to kuma ku daga واذا قال سمع الله لمن to حمده yadda sami Allah liman hamidahu قولوا ربنا لك الحمد ku ce rabbana lakal hamd وإذا سجد idan ya sujada to kuma ku sujada
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة قال abu hurairah yake قال النبي صلى الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce يحاج إلى الإمام an sanya المسلم liman ne dan a yi koyi da shi فإذا كبر idan ya فكبر kammala to kuma ku kammala وإذا ركع in ya ruku فركع.
to kuma ku ruku وإذا قال سمع idan da الله Allah لمن ya حمده da hu to قولوا ربنا kuma bala ولك wa الحمد lakal hamd وإذا سجد idan ya sujada to kuma ku sujada وإذا in صلى ya sallah جلس a zaune فصلوا ka ku جلوسا sallah a zaune gaba ɗayan ku